نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi da kaddarawarsa ya sake haduwar mu a wannan lokaci a wannan safiya a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nefa a garin ningi karamar hukumar ningi bauchin najeriya wanda ya muna 23 ga watan ramadan hijira 1446 wacce ta yi daidai da 23 ga wata na uku miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi masalatu wasalam 2025 mana cikin tafsiri na suratul qalam wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kan aya ta 48 amma muna da tambayoyi
na assalamu alaikum alaikum salam za mu fara takardar wata ta ce ta ba da naira dubu biyu ne a saka a asusun marayu kuma tana bar addu'a ga mahaifinta da yaransu kuma ita ma wata da ƙarfi ko da ya rasu ko da ya rasu kuma da matsalolin da yake cikin aurenta tana bar addu'a to ubangiji Allah ya ji kan mahaifinki ya gafarta masa ya sa ya huta ya kai rahama kabarinsa ya fi masa kurakuran shi rikici kuma tsakanin ke da mijinki ubangiji Allah sassauta muku ya sulhunta ku da duk wanda suke da matsatsali makamantan irin naki Allah ya shiga lamarinki ke da mijinki Allah ya ba ku juriya da dagiya Allah ya buɗe muku hanyoyin fahimtar juna da sulhu a tsakanin juna na'am
wannan take cewa salamun alaikum malam da fata an tashi lafiya mijina ne yake zuwa banɗaki da waya yana kallon yan facebook a waya kuma yana kan shadda sai ya yi awa ɗaya a kan shadda na hana shi yaƙi a ruwa in aka yi rasuwa kuma baya zuwa jana'iza malam ne hukuncin aure na da zargi kuma yana zarginta mijinta kira yana zarginta wai idan ta shiga makwabta sai ya ce allah ya isa ko ya ce mun mata dukkan su ɗan wuta ne shekarar mu goma sha biyar amma har yanzu a haka muke na ce ya sake mu yaƙi
ba na ɗaya ba na ɗaya na ji abin wajen hawa uku ne ko ne na farko na farko yana zuwa bayan ɗaki da waya yana kallon facebook yana awa ɗaya to wa ce ke ki bibiye shi wa ya sa ki na ruwanki ke maman shi ce ake ba maman shi bace ba ko ba ruwanki abinda ya je raki to kansa ai shi da ubangiji shi kuma ku gane wani abu daya yanzu in zan tambaye ku me yasa yake shiga ban daki yake facebook din ko ba ku jina na'am baya so ne dai tambayar ku ne me yasa yake shiga ban daki yake facebook na'am a tsolanta kawai yake ji duk lokacin yanzu mage in ka biyo ta da gudu ba gudu take ba sai ka tsara ta a daki ya kamata ka rafa dakin ka bi ta a ɗakin in ta samu ta zille ta fita shi kenan amma fa in ka kulla ɗakin in ta zo ta ga ba mafita kanka za ta yi za kuma ta cire duk wannan tsoron yanzu kai za ta ta ɓata fuska saboda menene ka kai ta bango yanzu ai tun da yake tsoron ki yake ji baya son ya bata miki rai baya son ki gani in ya ga dama zai a tsakiyar ɗakin ki ya zaki da shi ya ce sai na yi ɗin kai na ma ƙi a ban ɗaki a ɗaki ma zan a zaune ya zaki mishi kina da wani abu to ku daina kai mazajen ku bango duk in har namiji yana jin ɗare-ɗaren karki gani karki sani to karki nemi dole sai kin sani namiji hukuma ce an gane ko saboda haka kuskure ne dama ba na ji wannan malama tana faɗa muku ba tana cewar wayoyin mazanku kamar ma'ana albasa ce kina ƙara yanka ta tana ƙara daminki da yaji kina hawaye in kin ce za ki binciki wayan mijinki to kullum kina cikin ɓacin rai da tashi hankali zama auren ma ba zai yi ba wallahi amma ƙazantar da baki gani ba tsafta ce akwai abin da dole ba yadda za ki so kin yi haƙuri da shi amma akwai abin da dole kuma za ki yi magana in ya wuce ƙa'ida da hankali ko ba haka ba ne amma ni gane ki tunda har yana jin kunya ki yana jin ɗarɗarinki me ya kai ki ki buɗe masa banɗaki yana banɗaki har ki gane yana wani abu me ya kai ki ki leƙa ta ƙofa a shari'a in kin leƙa shi in ya ɗauki wani ruwan zafi ya watsa miki bai saba Allah ba sai na Umar ai yana tafakkudi da daddare bi mana yana yawo a cikin al'ummarsa dare don ya san me yake gudana ko sai ji wani gida kamar ana ta motsin mutane haka sai ya leƙa ta kafa sai ga ashe kawai manya ne suka sa 'yan mata suna ta musulawa suna kallo suna jin daɗi kawai sai ya fada gidan sai ce na kama ku maƙiya Allah suka ce kai ma mun kama ka maƙiya Allah waye ce ka leƙo mu waye ce ka shigo gidan mutane haka shari'a ta ce muka sai ya ce to wanwan ku yi haƙuri ne ma na yi haƙuri an gane ko shi yasa duk wanda ya leƙa gidan mutane ko ya leƙa ɗakin mutum a shari'ance a watsa masa ƙasa manzo Allah ce man istama ila hadith qaumin wa hum lahum kari'un duk wanda ya saurari maganar mutane ba sa son ya ji Allah da cika masa kunnansu da galwashin mutaran alkiyama an gane ko to ya zaki masa haka ki tsoron Allah ki daina in kika kule shi wata rana zai ce zan yi na ma fasa ya ban daki a daki ya zaki dishi sai daki ta kuka ko ba haka bane ba ƙarshe ya kwamɓalo miki magana da ba miki so ki ji ta ba an gane shi kuma sai a ce masa ya ji tsoron Allah inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhum mas'ula jinsa da ganin shi da tunaninsa duk Allah zai tambaye shi ran alkiyama kar ya ga abin da zai kasance masa matsala kar ya ji abin da zai zama masa ma'ana matsala a gobe kiyama wannan shine nasiha da za mu cewa ji tsoron Allah ita waya makami ce ma'ana mai kaifi biyu ko ko dai ka girba abin alkhari da ita ko ka girba abin shari da ita an gane wannan matsalar waya ce to saboda haka in ya san haka to kin ga sai ki tafi da shi a haka amma a daina kure mutum domin wata rana in ya juyo da baya kuma ba za ki ji daɗin al'amarin ba an gane ko wasu mazajen ita mai wannan magana ta tambaye wasu mazajen mana wasu a gabanta ma zai ke zance da budurarsa ko bazawararsa wallahi saboda tsabar rena ta da yi da sauran makamashi irin to ke da ba ma a yi yanzu kwanakin baya shekara bakwai ko takwas ba kun ji wata amarya a kano ba in ba manta ba wai ya tashi ya fito farfajiyar baranda yana waya ashe ta ji da wata yake waya dama uwar gidan ta faɗa mata ke haƙura ki rabu da shi tun da mu biyu ne inda ba lalata yake neman ta ba ai zai yana da dama har guri mata biyu nan gaba a gaban shi bakin san zafin kishi irin na amarya ta je ta kama shi za ta kwace wayar ba ganin haka ya faɗo daga bebe ne ba kan shi ya fashe nan take ya mutu ba ku ji labarin ba to me ya kama ta wannan ba irin wannan shegen bakin kishin mara daɗi ba irin shi ne fa wai sai ta kwace wayar don me yake waya da wata to ina ruwanki ku ba iya muku in aka yi wayar a gabanku ku ji ba daɗi ku ce an ci fuskanku in kuma an tashi an fita ku ce munafunci to ya za yi in an yi waya a gabanku ki ce ma'ana wannan ai raina ne ma aka wannan cin fuska ne ma wallahi a gabana za ka ke waya da wata in ya tashi kuma in an kira shi ya fita ka ce munafinci me yasa ba za a gabana ba ai ba ka da gaskiya inda kana da gaskiya ka yi a gabana to me mafita a gurinku kenan ya kuke so a muku eh ya kuke so a yi eh ai haka ta kuke munafinci ne a to alamarinku ne ba mafita in an ansa a gabanku ga abin da kuke faɗa in an fita an yi a waje kuma ga abin da kuke faɗa kuma sannan wani lokaci an yarda cewa ai wata wayar ma kwata-kwata ba ta aure ba ce ko magana wata soyayya amma in dai za a ji muryar mace ce to shi kenan jirgi ya shiga kuma daman shi ma a mutunce ai ba zai waya ba zai yarda ya daga waya ta soyayya a gida ba kuma zai iya faɗa mata cewa da Allah lokaci kaza da lokaci kaza ina gida domin ke ma idan an miki ba za ki ji daɗi ba to karki wa aboki ya zaman ki ke ma ko ba haka ba oh ayi hakuri dai a ta cudawa haka baki daya rayuwa sai hakuri kawai ku yi hakuri da mu mu yi hakuri da ku haka dai irin ku irin mu haka dai za mu ta tafiya mai taba juna hakuri Allah ya sauke mai gaba ta bin wai gaba ta biyu shine idan aka yi rasuwa a makwabta ba zuwa to ya ji tsoron Allah yana da manzan Allah ya ce akwai ma'ana haƙƙin ma'ana haƙƙin musulmi akan musulmi dan uwansa musulmi guda bakwai ne daga cikin wannan haƙoƙin shine idan ya mutu wajibinka ne ka raka shi makwancinsa sai inda uzuri na shari'a musulunci an gane ko ka ji tsoron Allah manzan Allah ya ce duk wanda aka waye gari aka faɗa masa jinaza ya je aka yi sallar wannan gawa da shi sannan kuma aka raka wannan gawa makabarta manzo Allah ya ce lahu qiratani yana da lada qirati guda biyu sahabbai sun tambaye manzo Allah me wannan qiratin manzo Allah ya ce guda daya ya kai dutsen Uhud girma kuma dutsen Uhud kusan ya kewaye garin Madina baki daya an gane ko to kin ga idan yayi sal aka yi sallar gawar da shi kuma aka raka ta da shi wannan fa guda biyu gare shi a rana kusan ma sai ka gani aikin ladan me za ka yi ma a rana ka samu wannan kira ɗin guda biyu ai yana da wahala ko ko ba haka bane ba to ya ji tsoron Allah ya san cewa haƙƙin wannan mamacin ne ya raka shi sai in yana da uzuri ko kuma in su da yawa aka faɗa musu yin wani bangaren ya je saqata anil baqin wajibin ya tsare akan saura amma dai laka gawa abu ne mai dimbin lada ga wa'azi a ciki ga darasi a ciki a masa nasiha ya ji tsoron Allah
gabar ta uku tace yana zargi ta kuma yana da maka Allah ya isa To. to wannan kuskure ne wannan ba musan me yasa yake zargin naki ba ta yi ko kina hada husuma ne ko kina zuwa gulma ne ko wani abin da ya kama da wannan amma batun wayancan kalmomi ya kamata ma'ana ya ja nesa da su kuma ke ma ki kiyaye ke tsoron Allah ki bi dokar Allah Allah ya sulhunta tsakaninku baki daya na wannan tace Allah ya tsara wa malam lafiya na malam idan hukuncin mijin da matarsa take masa magana akan wasu haƙoƙinta da yake shiga sai ya rika buɗe baki yana cewa shi baya tsoron su tsaya ranar gobe a wurin Allah kuma akwai haƙoƙi da yawa da yake danne mata gaskiya ne a tunanina ba na jin akwai mai hankalin da zai faɗi wannan kalamai ko ba haka bane yau ba na jin akwai na farko dai wala Allah ba haka ya faɗa ba in ku har zai faɗa haka to Allah ya sauke lamarin nashi yayi nisa domin ai ko dabba gidanka da kake kiwo ba za ka so ka ce ba ka tsoron ka tsaya da ita gaban Allah dan alkiyama ba ta yi ka kware ta da yawa ba haka bane ba ta yi ka da keta bai kamata ka da keta ba kayan mata tsawa bai kamata ka mata tsawa ba ko ka hana ta abinci ko ka bata aiki gashi dai abubuwa daban-daban to ko dabba gidanka ba na jin za ka iya faɗa mata irin wannan kalamai balle kuma matarka matar sunna wacce za ka iya samun aljanna ƙarƙashinta za kuma iya ka shiga wuta ƙarƙashinta so da Allah ya kamata mu ji tsoron Allah a daina ta'ammuli da ire-iren waɗannan ma'ana kalmomi wato kamar wannan in ka ga mutum na irin wannan bai san Allah bane ba duk wanda ya san Allah wallahi ba zai ba zai wannan magana ba kuna gane faran alkiyama kamar da hadisi yake nunawa a gaban mu baki daya sama ta tsaye za ta tsage mala'ikunta su sauko su kewaye mu mala'ikun sama ta bi ma su sama ta biyu ta tsage su kewaye mala'ikun sama ta ɗaya na sama ta uku su kewaye na sama ta biyu ta hudu su kewaye ta uku na biyar su kewaye na hudu na shida su kewaye na biyar na bakwai su kewaye na shida ga dabbobi a tsakiyarmu ga aljanu ga mu Allah duk wata dabba da kika sani an yanka ta a gidan duniya ko ta mutu sai Allah ya dawo mata da lantaran alkiyama duk wata dabba mai kaho da ta soki dabba mara kaho a nan gidan duniya ko dabba mai kaho ta soki mai kaho bata rama ba to Allah sai ya musu kisasi a ran alkiyama sai Allah ya yi wannan kaho ta rama a gaban mu duk muna kallo dan a tabbatar miki da faɗin Allah shi ba azzalimi bane ba in dai aka yi kisasi aka ɗauki fansa tsakanin dabbobi to Allah sai ya ce waɗannan dabbobin ma'ana kunu turaba ku zama ƙasa to yanzu kun ga an gama da dabbobi saura suwa saura to shine kafiri zai ce ya laita ne kuntu turaba ni ma ina ma in zama ƙasar na huta baka isa ba ai tunda an yi ka kuma ka zo duniya ka yi abin da kai dole ka girbi kayanka to idan dabba an ce za a yi kisasi tsakanin juna ina kuma tsakanin mutum da mutum ina kuma tsakanin mutum da iyalin shi to Allah ya sauki Allah ya sauki ku ne matsalar ku sautari ba kwa zaben addini da tarbiyya gurin aure yanzu wanda yake da ilimi zai faɗi wannan kalmar da Allah ai ba zai faɗe ta to ku kawai ba shine damun ku ba in kun tashi aure abin da kuke bukata daban yawa in dai kun samu abin da kuke so shikenan yana da tarbiyya ba shi da tarbiyya amma duk ire-iren waɗannan kalaman ai wanda yake da yana da ilimi da tarbiyya ai ba zai faɗi su ba matarka ai ƙarshen sirrin ka ci a rayuwa to kuma a ce abokiyar zamanka abokiyar ku tone ku binne ita za ka zo kana mata fatan shari ko kana faɗa mata irin waɗannan maganganu bai dace ba Allah ya sauki
wannan ta ce ita ba zaura ce ta rabu da mijinta saboda mazinaci ne a yanzu kuma ta samu miji za ta yi aure to amma Anan shi ma wannan ɗin mazinaci ne, kuma ba ta san haka ba sai yanzu, kuma aurensu ya kusa. Kuma an ce mazinaci ba ya aure sai ‘yar uwarsa mazinaci ba, ta ce wallahi malam ban taɓa zina ba, ban san ya zan yi ba, domin iyayena sun matsa min da ya aure. Malam zai iya auren mazinaci musulmi?
Ba za ki iya ba. Ai, tun da koyi aka yi ai za ki roƙi ubangiji ya baki mafita ko to ba balle ba ai ba shi mu gane wani abu guda ɗaya kullun addu'a da kuke ganinta ɗayan uku ce ko Allah ya amsa miki yanayin da kike bukata da kuma lokaci ko Allah ya barki cikin damuwar shekara da shekaru ko wata da watanni sai lokacin da ya gaya shi a iliminsa na Ubangiji ya gaya fi dacewa ya amsa miki. An gane ko, ko kuma ya baki da wannan larurar da wannan matsalar ki mutu a cikinta, sai Allah ya baki wani gwaggwaɓar lada a ran alkiyama. Sau da haka in dai mu'mini ya addu'a ɗaya ukun nan ce, sau da haka ba na ganin cewa ki yi gaggawa me amfanin baɗe bare. Shi fa wanda in mutum in yana zanafa ba za ta ta burge shi ba. domin ai shaidanin da yake kawata masa waccan din zai fi ci gaba da kawata masa ke kuma yana kushe ki ko da kin fita kyawu kin fita diri kin fita komai tunda shaidan din yana son ya halakar da shi zai nuna waccan din tafi komai sai ya ce ma tafi kaunarsa tafi mai kalaman soyayya an gane ko to yanzu wanda zaki je ki zauna kina abu baki a burge shi to me amfanin aura eh wal'alla ma in kin neme shi ma ya ƙi kula ki saboda ya san akwai farkarsa a waje to kuma yanzu ina ga a hankalce ma ai ba sai an miki wani jawabi makin sa wannan ba namijin aure bane ba sai aka yi fa idza atakum man taradawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu idan mutun yazo kuka yi da addinin shi da halayensa ku bashi akwai addini da halaye ga mai zina tsakani fa da Allah akwai babu ai duk wanda zai je zina manzo Allah ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai je zina ba lokacin da yake zina face ma'ana ba mu'mini bane ba to kuma shi zaki zaki aure ai ba sai ina ga sai an miki rinja ko daura aure akai ma zaki rusa shi akwai laifukan da za a yi hakuri da miji a aura haka an gane ko amma zina ai babban musiba ce da zina da sata ai ba za ka aure mutum da su ba an gane ko wannan ma ki batta ma ba a maganar ma cuta duk ma ba magana wannan in dai mijinki na zina ba za ki taɓa burge shi ba saboda wayannan karuwan fente-fenten da suke yi da cushe-cushen da suke a marorinsu ke ba lalle kina da wadata wannan kuɗin ba ita kullun cikin gwalli take domin kayan kasuwa ce an gani ko kullun shafe-shafe take ta ƙara kyau kullun abubuwa take ta yi ke ku ga hidimar gida ga ta miji ga ta yara ga waye ga ita ku duk babu wannan so kin ga ya kamata mu ji tsoron Allah kin tsoron Allah wannan ba magana bace ki barka karki da muka ki ci gaba da addu'a har yanzu mijinki bai zo ba zai zo na wannan ta ce malam ni ce dan yi sallah sai in jijiri in yi a zaune
ya danganta ki iya yin ki ki daure idan ba za ki iya din ba sai ki a zauna sai kuma ki nemi magani an gane ko akwai wanda ga jiri ne haka kamar irin hajijiya ko ga in ta tashi kamar ta faɗi wata wata wata hajijiya ko jirin cuta ce wata kuma wani abu ne yake haifar da shi ko yunwa ko barci ko kuma irin bala'in laulayin cikin nan an gane ko zazzabi ko makamancin haka wata kuma a kawai haka take fama da jirin da hajijiya to kinga koma wanne ne sai a nemi magani amma in har ba za ki iya ba to ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko sai ki a zaune zuwa lokacin da Allah zai baki lafiya na'am wannan ta ce assalamu alaikum malam ni ce nake al'ada kuma a wata sau ɗaya nake yi kuma malam wannan watan sau biyu na yi malam ya azumi na kenan a me yasa azumin ki tunda ba azumin kika dauka da al'adar ba ko ai in dai kin tabbata al'adar ce to ai daman ba azumi ko ba azumi ga mai al'ada babu sallah ga mai al'ada in dai hakkin tabbatar na dauka ma tambayar ki shine al'adar ce ko ba ita bace to amma tunda kin tabbata al'ada ce to kuma magana sallah ai ta kare ko babu azumin ki kuma na nan tunda biki dauka ba kina al'ada kuma daman jini yakan iya zuwa a fuka sun ci daman karancinsa karancin kwanakin jini na ɗaya da na biyu shine kwana goma sha biyar in har tsakanin na farko da na biyu ya samu karewarsa da fara wannan ya kai kwana goma sha biyar jinin al'ada ne kuma sannan ai na riga na muku kuma bayani ya kala jinin al'ada yake kin gani yanzu in dai har daman kin gane damun aswad ni uraf jini ne baki ana gane shi da warinsa ko da kalarsa to kin ga dama in dai kin ga wannan jinin nabi ya zo kin san jinin al'ada ne ko da kwana nawa ne tsakanin su zaki bar ma'ana azumi ki bar sallah da sauransu saboda haka wala Allah ko wani abu an san dai a nature ɗinku kun sani akwai abin da yake ƙara sa jini ya gaggauta dawowa an gane ko ko dai cin daɗi ko shaye-shayen masu ƙara abubuwa an gane ko ko wasu ƙwayoyi ko wani ɓacin rai na tashin hankali duk wanda za ka ga jini yakan iya dawowa na al'ada bai kai kwanakin da ya saba ɗauka kafin ya zo ba almihimmu kwanakin sun kai ko ba su kai ba babban abin da yake skelinki shine ki kula da kalar jinin al'ada da warin jinin al'ada in shine khalas ko kwana nawa zaki yana zuwa kin ga ke ba sallah ba azumi azumin ki aina nan tunda baki dauka ba kina cikin jini wallahu a'lam
wannan tace ni ce ina son zuwa sallar tahajjud miji na ya hana ni sannan na biyu tana neman addu'a ba ta da lafiya.
Mijinki bai sai hana ki ba, ba huruminsu ba ne, Allah ce, manza Allah ce, la tamna ima Allahi masajidan lahi. Kar ku hana bayan Allah zuwa masallatai ko sallah wace sallace, tunda ma'ana masajidan lahi ya ce, malamai suka ce ko sallar tahajjud ce ko tarawih ce ko sallar azhar ko la'asar. Namiji ba shi da damar ya hana ki, ba huruminsa ba ne ba. an gane ko inda ya sallar zaki ba kuma wani abu zaki ba wannan hadisin ita kanta umuna aisha ya yi mata nauyi shi ne har wata rana take cewa wallahi lanam na abunna wallahi za mu hana su tun a wancan lokacin saboda abin da mata suke yi in sun tafi gudun sallah a wancan lokacin ma bake ne ko lamarin ku sai Allah tun a wancan lokacin fa shi ne wani sahabi ya maida mata martani ya ce to ba ku so ku hana ba tun da manzan Allah bai hana ba amma idan a wancan lokacin kuna amfani da zuwa masallaci kuna abin da bai dace ba ina kuma a yanzu yanzu an ce akasari kuna zuwa tahajjud amma da wayoyi kawai ko a ta hotuna ko a ta chatin kun tsoron Allah wallahi abin da kuke ba daidai bane wallahi kuna cin amanar Allah kawai salin alin kin dauko hijabi kin taho masallaci ki tsoron Allah ki sallar da ta kawo ki ki roki ubangiji bukatunki an gama kai tsaye karki tsaya ko ina ki koma gidanki dan Allah wannan ba shine amana ba amma ku ba ku jin magana masallaci zuwa masallaci kawai dama ce ku ta chatin da samaru eh wani gulalan ma har haduwa ake maza da mata wani irin bala'i ne wannan wallahi duk mai aikata wannan shedaniya ce ba ita kuma ba ladan sallah ni ban ma ga meye dalilin tafiya masallaci da waya ba dan menene ba gurin ibada bane ba masallaci gurin jagwalgwalan waya ne ki bari in kin koma gida ki jagwalgwalan ki amma kin taho ibada kin fada wa mamanki ko babanki ko mijinki amma kuma kin zo kina chatin har ma zaka ga kebewa suke yi wani irin musiba ce wannan wasu ba a zaune suke sai liman ya kusan ruku'u da aya ɗaya ko biyu sannan sai su miƙe kuma kina yarinya banda shigantaka ko saboda haka in mutum ya fuskanci irin wannan sai ya hana shi yasa sai na Umar Allah ya ƙara masa yadda da ya ga cewa hadisi ya ce kar a hana matan shi kuma yana da kishi abin yana ba zai isa ya hana ba tunda manzo Allah ya ce kar a hana shikenan wata rana sai da daddare sai ya riga ta fitowa sai ya samu daidai wata kwana kawai sai ya laɗe tana yau kwana kawai sai ya kama duwawo ya girgiza ya girgiza kawai sai ya sake ta sai ta ruka gida a guje da ce daga ba sake zuwa masallaci ba lamar ya lalace ne ya faru ta ce wani ɗan banza ne ya rungume ni ya ce to alhamdulillah ya daman shaka yake so ba shi kenan ba so ya kamata dai gaskiya ku ji tsoron Allah san abin da kuke yi addini ba a yin shi da wasa kuma duk masu irin wannan ba su ɗauki Allah da muhimmanci ba ba kuma su ɗauki ibada ma da muhimmanci ba gurin sallah guri ne na sallah kadai shi yasa Allah ce innal masajida ko wa annal masajida ko fala tad'u ma Allahi ahada kin gane ko saboda haka gurin sallah ba a hada shi Allah da komai bautar Allah kadai ake yi amma ki ma ɗauki waya ai zai ɗauki hankalinki ke da kike ganawa da ubangiji المصلي يناجي ربه فلينظر احدكم man yunaji haka manzon Allah ya ce mai sallah yana ganawa da ubangijin shi ne saboda haka dan Allah in kuna sallah ku san da wa kuke ganawa aike yanzu ahadullahi ce takin tako takun ki daya lada an kankare zunubi nabi haka zaki ji har masallacin kuma haka har ki dawo to amma kina wannan tata tatan kuna fira tsakaninku da me ina maganar wannan ko manzo Allah ya ce duk wanda yake masallaci yana jiran sallah ba zai gushe ba yana ana rubuta masa ladan sallah har sai ya fita daga masallaci to amma ke kina masallacin kina chatin to kin ga ai chatin kika zo yi so a ji tsoron Allah a daina na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
نعم akwai abinda malaman tafsiri suke cewa mana tasliya abin nufi lallashi idan kin je dubiya na wata mara lafiya ko ta yi bari ko wani abu ya same ta ai in kin ji zaki ce to Allah ya kiyaye gaba Allah ya mai da alkhairi ki yi haƙuri ai wancan ma irin wannan abin da ya same ki shi ya same ta kwanakin baya amma kuma gashi nan ta ware abin ma ya wuce wannan shine tasliya lallashi an gane ko amma ba kamar ka je gurin mutum kina ce kai abin da ya faru kenan wai wai wai wai gaskiya kin shiga matsala wannan lallashi ne wannan tunzulawa ce amma ka je kana duba mutum kana faɗa masa wannan abin ai na an ban labari ai na ɗauka ma ciwon babba ne habawanci ai ciwon ma ƙarami ne da izinin Allah ta'ala ai wance ta yi irin wannan ko su wance sun irin wannan kaga kana menene sauƙaƙa mata damuwar abin to sau tari Allah subhanahu wa ta'ala sai yake kawo idan idan mushrikai sun ci mutuncin manzon Allah sun faɗi maganganu marasa daɗi akan manzon Allah to sai Allah ya karanto manzansa labaran wasu annabawan cewa ba kanka farau ba hausa suna ta mutuwar yawa kaka ce an gane ko ya faru akan wani ya faru akan wani amma ya haƙuri kaman kai haƙuri zai menene zai wuce an gane ko to shine nan Allah yake faɗa wa manzansa yace fasbir li hukmi rabbika kai haƙuri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hukuncin Ubangijinka, wa'yannan abubuwa da kake gamuwa da su a wajen makiya Allah, ƙwarai da sauran Yahudawa, ka yi haƙuri, haka Allah ya tsara zai faru, amma in kai haƙuri zai wuce, wala ta kun ka sahibil huti, kar ka zama kamar ma'abocin kifi, Yunus bin Matako, annabi Yunus, shi abin da ya faru, lansu ne ya ɓaci, ya yi wa'azin. ya yi wa'azin kana da wata ayar za ka kala mana a wani gudu?
wa inna yunusa lamina al-mursalin il abaqa ila al-fulki al-mashhur فساهم فكان من المدحضين فالتقطه فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نعم النبي يونس annabin Allah ne yayi iyayensa yayi wa'azi ya kwatanta amma mutanen su sun ƙi karɓar abin da yake faɗa wannan ya sa ran shi ya ɓaci ya yi fushi ya yi fushi ga mutanensa ka lalaban wata ar kafin na zo kanta an gane ya yi fushi shi kenan kawai je ya kama hanya ya hawa jirgi kawai zai tafi ma wani garin ya je ya huta to ubangiji sai ya nuna masa a matsayinsa na annabinsa ba haka ya kamata ya yi idan Ubangijin da ya turo ka ya baka ayoyi da dabaru da hikimomi amma duk da haka ba su ji ba kuma shi bai fushi ba ai kai ba kai ba dan aiki yayi fushi ne idan wanda ya aiko ka bai fushi ba kai ka yi fushi dan aiki kai ba sako ne kawai an gane abin da kyau ko kai sako ne naka kawai aka ce kai to idan kai shi ogan da ya tura ka ransa bai baci ya fushi ba kai kai ba za ka yi ba to sai Allah ya nuna masa darasi ya zo ya shiga jirgin ruwa da sauran fasinja jirgi sai ta tangal-tangal ya nemi zai kife su kuma a ɗabi'ar wannan al'umma inda ya har jirgi lafiya ƙalau amma aka ga ma'ana yana matsalar zai kife a cikin teku to akwai ne matsala a ciki ba kuma komawa ake a ajiye shi ba ta yi a komawar a aje wani abu ya faru shirye shi ake aje faruwa a gaba kawai haka suke yi an gane ko to amma tun da ai laifi ba shi da ubangida waye a cikin nan a cikin jirgin nan akwai mai matsala kowa ya tsuru tsuru tun da ba a samu wannan ya ce ni ne ba sai aka ce to ai ƙuri'a ana kaɗa ƙuri'a sai ta fada kan annabin Allah aka ce kai wannan ƙuri'a ba daidai bace a saki ba zai yi ba ce annabin Allah ne yake da matsala aka sake kaɗa wata ƙuri'a ta sake nuna wannan annabin Allah ne kawai shi kenan aka ce tofa gaskiya a matsayin da yadda muka saba ga abin da ake yi saboda haka muna gani ya kamata ka yi ƙoƙari ka aiwatar da wannan lamari kawai shi kenan ya haƙura bayan da ya iya an gane ku ya fita kawai ya tsallaka a ruwa ma'ana teku ma'ana jirgi a cikin ruwa aka ya fita ya tsinduma cikin teku Allah ya ce sai muka aiko kifi kifi falta kama hulhut sai wani kifi kawai ya haɗe shi wa huwa mulim yana abin zargi Allah ya ce ba dan annabin Allah annabi Yunus mai yawan tasbihi bane ba wallahi da za mu bashi a wannan cikin kifin har tashin alkiyama saboda yayi mana laifi inji Allah shi yasa Allah ce faltaqa mahulhutu wa huwa mulim to Allah ce ba dan kuma shi annabi ne mai yawan tasbihi ba da zai zauna cikin kifin har tashin alkiyama amma da yayi tasbihi la ilaha illa anta ko subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi yasa ya tabbata hadisi ba irin sarƙaƙiya da kwaramniya da matsi da zaki shiga kina ambatan wannan addu'ar su face sai Allah ya fidda ki a ciki yadda Allah ya fidda annabi Yunus kim haka zai fidda ki Allah ya ce sai muka tura kifin nan bakin gaci kawai sai amansa bi mana sai amayo da annabin Allah bana bazana fa fil ara'iku muka jefa da shi a can cikin saura tan cikin ma'ana tsandauri yana abin zargi na wata aya to ba shi ba ai ai wannan fidda shi da aka yi gaba Allah subhanahu wa ta'ala ai ya ba shi dama tunda ya fito kamar cikin laulayi-laulayi, rashin lafiya, rashin lafiya. An gane ko? Amma Allah ya ba shi damar ga abin da zai kuma ya yi, kuma ya samu sauƙi. To shi ne nan Allah yake labarto manzan Allah, cewa kar ka zama kai ma mai saurin fushi da abin da suke maka. Tunda da manzan Allah ai baya fushin shi ma mun gane ko? Ka'aba fa ya zo yana sallah, amma aka samu wani fitsararre ta bakin shawarar ina ga abu jahil ne abu jahil ne ko aka je aka ɗauko mahaifar raƙuma da aka jefar a juji aka ɗora kan gadon bayan manzan Allah yana sallah ka safa aka yi wa zai cire manzan Allah sai da fa'yarsa na na fatima Allah ya ƙara mata yadda ta samu labari sanin ta garzaya ta shirta zazzage su ai kun ga manzo Allah ya haƙuri ya je da'ifa an koro shi aka fasa masa kai jini tun daga ƙiya har kafa har daga daga shi Allah ya turo mala'ika ka ba da dama a kifar da garin Allah ce ka rabu da su wala Allah a cikin tsatsan su za su haifi masu yadda imani da tun kun duk wannan menene haƙuri ne Allah ce iznada wa huwa makzum lokacin da annabin Allah ya nusu ya kira Allah na yi kuskure na yi laifi Allah ka yafe ni ka fidda ni dimana ya gane menene kulan shi to wannan shine sunna dan adam mai hankali duk lokacin da Allah ya jarabe ka to yi kokarin ka ci jarabawa an gane ko wa huwa makzub yana cikin kunci da bakin ciki Allah ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbina min rabbih ba dan ni'imar ubangijinka ta cin masa ba shi wa kenan annabi yunusa la la nubidha bil ara'ikum da mun jefar da shi a can gurin akwai mazmum kuma yana abin zargi amma yanzu mun yafe masa mun wanke shi komai faji tabahu rabbuhu sai Allah ya sake zabar sa karo na biyu faj'alahu minas salihina ya sanya shi daga cikin bayan mu nagari Allah ya dawo kan manzo Allah wa in yakadu allazina kafaru kafirai suna kusa kamar da na faɗa mana jiya a tafsiri wannan kada takan zo ana amfani da ita akan abin da baya yiwu ba zai yiwu ba kuma takan zo akan abin da ya kusa yiwu bimin aiwa in ya kadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim kafirai in ka zo kana wa'azi sai sun yi kamar su cinye ka da idanunsu kamar idanunsu ya fito saboda kallonka duru duru saboda menene ko kullun tsoro suke kar Allah ya saukar da magana akan su lamma sami uzzikira da sun ji qur'ani ya sauka tsoro suke kar Allah ya saukar da zambo ko bakan magana akan su duk da haka kuma suna cewa wai ƙulo na inna hula majin wallahi wannan mutumin mahaukaci kaga wannan ƙin Allah ƙin gaskiya ne ko mutumin da aka wayi gari saboda gaskiyarsa da amanar shi tun kafin ma annabtar kuna ce masa amin amintacce Muhammadul Amin to amma yanzu ya za a zo a waye gari wani irin juyi ne har ya juya kuma kuke ce masa mahaukaci eh mutumin da ya tara ku a bayan dutse ya ce yanzu in na ce da ku a bayan dutsen nan akwai mahara za su kawo muku hari za ku gazgata ne ko za ku karyata ne suka ce za mu gazgata ka don ba mu taɓa samun ka da karya ba amma yana ce musu shi manzo ne Allah ya aiko shi me suka ce a ƙarya kake mu mai daba ta kaga wannan hasada ce ko dakin gaskiya Allah ce wa ma huwa illa zikirun lil alamin qur'ani ba komai bane ba illa ambatu wa'azi ne gawa ga mutan duniya baki daya qur'ani yana bada labarin al'ummar ta gabata da al'ummar da take rayuwa da ma yanayin al'ummar da za ta zo nan gaba da kuma ayoyi da labarai na annabawa magabata domin ya kara mana darasi da wa'azi wannan shine karshen suratul qalam abinda muka faɗa daidai a cikin sura Allah ka ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah ka yafe mana mu je sura ta gaba bismillahir rahmanir rahim al-haqqah ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية نعم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya ce alhaƙa kiran gaskiya ko kuma gaskiya malhaƙa haƙiƙa kiran gaskiya ko kuma gaskiya tabbataccen abu ne wa ma adraka malhaqa wa ya sanar da kai ma'ana kiran gaskiya ko kuma alhaqa lokacin tashin alkiyama wa ma adraka malhaqa wa ya sanar da kai lokacin tashin alkiyama kallaba samudu samudawa sun ƙaryata wa adun da adawa bil qari'a da tashin alkiyama fa amma samudu amma samudawa fa uhliku mun halakar da su bi taghiya saboda ma'ana ɗagawarsu da wuce gona da iri ko kuma fa'uhuli ko bitsagiya an halakar da su da wata ma'ana saiha an gane ko tsawa wadda tsawar ta wuce ma'ana iyaka wa amma adun amma adawa kuma again ko fa'uhuli ku birihin an mun halakar da su da iska sarsarin wadda wannan iska take tafiya ma'ana bi da bi ba yankewa ba intabal tsakanin wata da wata atiya wannan iska ma'ana mai wuce gona da iyaka ce sakharaha alaihim wanda Allah ya koro musu ita saba layalin ma'ana dare bakwai wa samaniyata ayyamin da kuma yini bakwai takwas usuman ajere fatar alqauma fiha sar'a sai kaga mutane kawai azibe an gane ko a watse ka annahum a'jazu nakhlin qawiya kamar ka ce dai ma'ana bishiyu ne na dabino wanda suka zube a ƙasa kuma cikinsu ma'ana babu komai Allah ce fa hal tara lahum min baqiya yanzu dan Allah akwai sauran waɗannan mutanen ne babu mun gama da su inji Allah malamai sun yi sabani ita ta wannan sura na farko tana da ayoyi guda 52 kuma tana lissafin surori na 69 a tartibi na alqur'ani an gane to malamai sun yi sabani wannan alhaqa din asalin dai alhaqa gaskiya wasu kace mana alhaqa gaskiya ko kuma alhaqa bi ma'ana ai as-sa'a lokacin tashin alkiyama in an ce as-sa'a asalin kalma as-sa'a shine ma'ana lokaci amma qur'ani yayi amfani da kalma as-sa'atu bi ma'ana qiyama saboda qiyama duk gwaram ne da za a yi ta qiyama a awa ɗaya ake za a yi ta an gane ko duk wannan shi abin da ya faru ayyukan nan da muka aikata duka tun daga farkon aiko annabi Adam har zuwa tashin kiyama amin awa ɗaya za a yi shi yasa Allah ya ce wa ma amru sa'ati ko illa kalamhim bil basar aw aqrab Allah ya ce bai wuce ma'ana kiftawar ido ba ko ƙasa da haka kusa da haka an gama kowa ya shiga gidansa kowa ya shiga matsayinsa illa da iyaka kawai kwanakin alkiyama lissafin su daban da irin kwanakin duniya eh to ka gani ko a lissafin mu yini ɗaya na lahira ya kai ma'ana menene shekara dubu ɗaya ta duniya shekara dubu ɗaya ta duniya shine wunin ma'ana alkiyama ɗaya to kun ga kuma an ce in an yi busa ta biyun nan sai mun shekara wajen arba'in ba a ma kula ba an yi watsi ma Allah ya watsi da lamarin ba to kun ga yanzu wannan tsayawar kadai ba ta shi tashi hankali ba wannan tsayawar kawai yanzu an fito daga kabari an zo an zo an tsaya a filin mahashar kowa zigidir shine ummu na aisha rike cewa kai can mu ya rasulullah haka za a tashe mana hufatan gurla manzo Allah kuratan ko gurla za ta ce ma'ana babu ta kalma tsirara zigidir gashin kidi ya dawo miki farce ya dawo loba ta dawo komai ya dawo manzo Allah sai murmushi cin al'aisha biki sallamarin kiyama muke ai firgicin kiyama ba ma ka sanin waye kusa da kai balle ka ji kunyan ma tukunna in kin ga ana jin kunya ai da sauran nutsuwa a jikinka ko to ya ce ai bala'in ya kai kowaye a kusa da ke ma biki ma san waye ba kawai nafsi nafsi to bala'in ku da zai kai ka kasa gane waye a jikinka ai ba karamin tashin hankali bane to wallahi Allah kadai ya ban mu daga zaman kabari da wannan tsayawa ta shekara 40 kuma kun ga abin da Allah ya ce shekara dubu ta nan gidan duniya kamar ma'ana menene to yanzu ya zama iya wannan musibar ina za mu iya ɗauka wani kan namu wanda a yanzu ma da an zo an ce babanki ya mutu gidanku ya ƙone suke na kanki ya buga hawan jini ya kama ki ko? to ba ki ga hawan jini ba Allah ki yashe mu ki nema da sauki don abin ya zo miki da sauki wayannan wa'azin da Allah yake mana don mu riƙe wa'azin ne don abin ya zo mana da sauki wala in bai in ba mu nemi saukin Allah ba to za mu shiga cikin tashin hankali to kaga wani gurin na suka ce ma'ana alhaqa ai as-sa'a malhaqa wace ce as-sa'a wa ma adraka malhaqa mecece sa'a din wannan sa'ar na wannan awar ko kuma alhaqa gaskiya mecece gaskiya wa ya san da kai gaskiya mecece gaskiya as-sa'a gaskiya ce ai inna sa'ata atiyatul la riba fiha kiyaman nan za ta zo babu ko kankanin kokonto a cikin ta kenan me ya dace da mu mu mutu tanadi manzo Allah yana wa'azi sai wani ya tambaye shi ce matassa a ya rasulullah yaushe ne tashin alkiyama sai manzo Allah ya ce ma za a adatta laha me ka mata tanadi me ka tsururuta dan alkiyamar dan sa'a me ka aje mata shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin kun ji abin da Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta ga me ta aikata don gobe kiyama yanzu in zan tambaye ku a nan gurin na yi imani wasu sun gama ɗinkin sallarsu tun ma kafin ramadana ba haka bane ba don wanda suke da abin garin ma suke da gari ma'ana dawansu da ma'ana ma'ana da dawo tun kafin ramadana ma da wata biyu uku sun gama ɗinkunansu yanzu 'yan talakawa miskinai suna suke ta kai kawo gurin teloli suna rena musu wayo ko ba haka bane ba amma masu hannu da shuni fa an yi tanadi mai kitsan ma an tanada dan zaren da za a tashin din ma dama an san kan ga yadda yake shi ma an yi bukin din shi eh zaba ta san kanta kwakwido ne kuma kuma ana so a yi fashion da sallah duk an yi tanadi ba haka bane ba to yanzu kin ga kin dauki sallah da muhimmanci an yi cefanen sallan ma kajin ma an tanada naman ma an tanada duk ba haka bane duk masu wadata haka ne haka ne ko ba haka bane to yanzu idan na yadda da sallan nan da ta zo nake mata tanadi to wani tanadi kuma kike wa alkiyama ita kuma wani tanadi kike wannan zaman kabarin naki da za mu je da sarƙoƙinki da jakunkunanki da gwalagwalanki da fadarki a matsayinki na uwar gida duk za ki watsar da su in ke ‘yan fucika ce ma siririya irina in an sake a makarama kina gurun gurun gurun wani lokacin in mutum ba shi da ƙiba ma sai an sa duwatsu fa an tokare ka daga gefen makaba wannan makaramma saboda in ba haka ba ana ɗauka kana kamar gina nan kamar gina nan zigidir kike haihuwar uwarki ba komai a jikinki ba komai duk wannan abin da gwalagwalai sarƙoƙin nan kikin watsar da su sai hali sai sallah to yanzu don Allah za a je a haƙa rami a yi babba sannan a yi ya an gane ko shi ne wannan a yi wannan ya shakku a zo a sa ki a wannan ya a matse wata ma in an sa sai an fitar saboda za a gama na ya matse ko tana da ƙiba da sauransu wal'alla masu haƙan musan akwai ƙiba ba sai a ɗan fidda ke gefe a ɗan ƙara sassaƙe a sassaƙe a sassaƙe a samu dai a sake a kaikaice a matse sannan a je a kawo tukwane ko ganyen bishiya a zo a jajjera a ramin haka a jajjera a jajjera a jajjera sannan a kwaba ƙasa a zo a manne a manne a ce nan manne nan gudun nan ya ɗan buɗe nan shifai nan gudun nan ɗan ƙaro wata laka nan gudun ɗan manne mana nan gudun haka za a manne ki rif sannan wannan babban ramin falon kuma sannan sai a zo a ciki shi a zo a ciki shi don Allah in kun hangi wannan zaman da yake gabanmu har a ce ki yi kaza ki ki a ce ka bar kaza ki ki bari zafi a je a binne ki kuma a dawo shagali a dora inda aka tsaya don ki mutu ba abinda za a fasa wallahi yanzu ma za a ci gaba daman kina da sarkoki ake tace to ai yanzu kuma komai ya zo gayu ya dawo eh saboda gewa ta faɗi to haka za ki zauna fa Allah kaɗai ya san shekara dubu ɗari ne za ki abinci ba ki fi sani ba yanzu makabartu nawa ne suka zama gidaje ni na san lokacin da aka binne mahaifiyata na san makabartar a Kano amma yanzu in kin je unguwa ce tamtsan a gurin daga an ina an gama an yi gini akan iyayenmu wallahi yadda kai gini akan wasu kai ma ka za ya kanka a'a ina makabarin yake babu an tone an yi gidaje an yi kamfanin nuka to yanzu da Allah mu da muke cikin wannan tashin hankalin da balaharar har akwai wani abin da dan adam zai burge ka a wannan duniyar har akwai abin da dan ka rasa kake bakin ciki har akwai abin dan ka samu zaka yi kafafa ka hula hanci abin da kwana nawa ne mai yayi amarya zai lashe ta ya gama da ita ba shikenan ba to baki ɗaya duniyar kwanan ta nawa wallahi duk wanda yake jin tsoron Allah ya tuno wannan zaman na kushewa wannan zaman na kabari ba karamin tashi hankali bane kana ana binne kafa mala'iku za su fara tambaya kanka in ka ci jarabawa su ce i bacci bacci irin na angwaye amma angon da ya aure ba bashi amma angon ya yi aure da bashi ina nutsuwa an da fara lissafi amma ta zo gida kun sai lissafin bashi Allah sai buɗe masa wani windo na wuta ya zabura mala'ikan ce ya haƙuri wannan gidanka ne ba don kayi aikin ƙwarai ba sai a buɗe masa wani wando sai ya ga aljanna da mata da ƙanshi ya zabar zai fada Allah ce malakar su yi haƙuri zaman ka yake don kai kuma aka maka tanadi sai Allah ya turo maka sallah da sada zumuncinka da ayyukanka na alkaristi ta kafira kullum kuna fira da su wannan kuna ta kuka wayo baba ya mutu wayo umma ta mutu ku ne wahalallu ita ku in ta yi mai kyau tana can aljanna sai Allah ya sai manzo Allah ya ce fa yufsahu lahu qabru sai a sai a buda mai kabarin sa iya ganinka kai kana gani na cikin kunci ko kai ne cikin kunci za a kawo masa AC da komai kuna tashan wahala ku a Najeriya shi kuna shin dadin sa amma in gawar banza ce ba sai na faɗa muku ba Allah ya sauke to yanzu duk wanda ya san da wannan rugun tsumi a gaban shi me abin damuwa a wannan rayuwar in kin rasa mai tashin hankali in ma kin sa mai dagawa to duk mai tsoron Allah mu koma ga Allah wannan fa shine amfanin wa'azi dan mu gyara amma idan har ba za mu gyara ba wa'azi bai rana ba wa'azi bai amfani ba mu ji tsoron Allah mu gyara zaman kabari kadai ya ishe mu a zo a fita daga wannan zaman kabarin fa kuma sannan a zo a yi zama tsaiwa kuma zigidar ga rana kwakwalwa tana ta farfasa haka manzan Allah ya ce kuma na faɗa muku nan nan kar ku yanzu fa wata ayi magana kiyama ko tsammani take za a tashi haka tarwai fili ko ga haske ko ina haske ina ranar Allah ya ce idza shamsu kuwirat ranar ma fa babu an tafi da ita an ba fa ranar duhu za a tashi fa wannan ta zai ta tsammanin ai za a tashi da haske za mu ina hasken yake yanzu wannan ba albarkacin rana muke rana muke ganin hasken ba to rana ita ma an kashe ta babu ita watan ma Allah ya kashe taurarin ma an tafi da su ba bishiya ba komai filin Allah ne fetal ga duhu ga kunci ga zafi ga zaka zafin ma'ana zafi ne zaka ji kamar zafin rana to duwaye na abun ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu kairanta ayyukan sharri mu yawaita aikin alkhairi shi yasa yana daga cikin alamun imani na mutum shine yake yawan ambatan mutuwa in ba ki yawan ambatan mutuwa ba ki da imani shi yasa manzo Allah ya ce ukthiru min zikri hazimul lazzat ku yawaita ambatan mutuwa ya ku mutane dan in kin ɗebo wata aika aikal kin ce kai akwai fa mutuwa in wata liyafa kika shirya akwai zaman kabari in ma me kika shirya in ma kin rasa wani abu ki tuna fa in dai kin samu na gobe kin gama da wannan duk kuncin duniya dan kankani ne to Allah ka mana gamda katar babu lokaci gaskiya ga shi malam mudassir ya nuna mata mi yayi ko haka ne to zan takaita ana abinda na faɗa daidai Allah ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah muna roƙonka kakka haramta mana ladan ibadan nan da muke ya ubangiji Allah ka karɓa mana ya Allah Allah Allah mun tuba Allah ba dan mu ba ba dan halin mu ba Allah ka karɓa mana wannan ibada Allah karka haramta mana ladan wannan azumi da muke yi da sallolin mu da ciyo mu ya ubangiji da karatukan mu Allah ka karɓa domin ka Allah ka karɓa domin ka Allah ka karɓa domin ka Allah ka karɓa domin ka iyayen mu kakannin mu ‘yan uwanmu, ƙannanmu, yayinmu, sulkanmu, wa'yanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu, Allah ka kai rahama ƙabarinsu, Allah idan tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa mu mutu bayan gama aiki na ƙwararriya Allah, marasa lafiyarmu na gida da na asibiti, muna musu addu'a Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya, Allah muna da buƙatu rankwacaf ga sunan. Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka shige mana gaba mana da haƙoƙi a gurin wayansu Allah ka ƙwato mana kayanmu Allah ka ƙwato mana da ƙwarewarka da iyawarka Allah ba za mu iya ba Allah mu sun fi ƙarfinmu Allah ba su fi ƙarfinka ba ya Allah Allah ka ƙwato mana haƙoƙinmu baki daya ƴan uwa mu falastinawa mujahidun Allah ka kalli wayannan wannan jihadi nasu Allah ka buɗa musu Allah ka ba su nasara akan Isra'ila da ƙawayenta ya Ubangiji. Allah ka tabbatar wa da mujahidun digadigansu ya Allah. Allah ka ba su ladan shahada ya Allah. Allah din mai taimakon addininka Allah ka taimake shi. Wanda bai san taimakon addininka Allah ka yi maganinsa ya Ubangiji. Allah ka taimake su. Ƙasanmu Najeriya tana buƙatar addu'a. Allah ƙasa ta rikice musamman mu dai nan arewa. Arewa ba komai ba abin da ya rage a arewa nan komai ya ƙare mana. ba siyasa ba ba kudin ba ba mulki ba mu da komai ya Allah ayin bi ta hanyar rubabbun shugabanninmu rubabbu rubabbu ko ina a arewa a sakwarkwace yake ba wani abin da yake tafiya daidai babu shi siyasa da 'yan siyasar su su take musu daidai amma talaka bai san komai ba ga rashin tsaro ga fargaba ga yunwa ga fatara ga talauci ga karkanuka yi duka a arewa Allah mun san mun zunguro mun zunguro ka ne Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ba za mu iya ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
alaikum assalam wa rahmatullah Allah ubangiji ya saka mana da alkhairi akwai wasu bayan Allah da suka kawo Qur'ani a raba wa sallatai Allah ubangiji ya saka musu da